بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babun limancin mata daidai ne a ce mace ta yi limanci ko ba daidai ba ne a musulunci حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع بن جراح بن الوليد بن عبد الله بن جميع حدثني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري وعن ام ورقه بنت عقل ان النبي صلى الله عليه وسلم uhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama هكذا بدرا yayin da ya je yakin badar قالت tace قلت له يا رسول sai nace الله da shi ya rasulullahi يصلي في الغزو معك kai min izini in ringa fita yaƙi tare da kai a ce duk sanda za ka yaƙi ina tare da kai ringa raka ka yaƙi عمر بن مرضاكم in ya so ringa jiyar marasa lafiya لعل الله ان يرزقني شهاده ko dai garin haka Allah ya azurta min in shahada ya zamo an kashe ni a wajen yaƙin
قال ya ce تعرفي بيتك eh?
تعرفي بيتك ki zamanki a gida ya ce ki zamanki a gida إن الله عز وجل يرزق بك الشهادة a- kina gidan ma Allah azza wa jalla zai iya azurta miki a ce kin samu ladan wanda ya shahada. Sai Allah ya azurta miki shahadar a gidan naki.
قال Yace وكانت تسمى الشهيدة ta kasance tusamma shahidata ana kiranta wadda ta yi shahada. Ana kiranta wadda ta yi shahada tusamma din na ibul fa'ilin lamiri ne mustatiri jawazin. Shi ko shahidata maf'uli na biyu ne na tusamma. To, وكانت قد قرأت القرآن Ya- ta ta kasance gwana ce a wajen karatun ƙur'ani ta iya ƙur'ani sosai استأذنت النبي صلى الله عليه tana mizirin annabi sallallahu alaihi wasallama أن تتخذ في دارها مؤذنا cewa ta riƙi mai kiran sallah a gidanta ta samu wanda zai ringa yi mata kiran sallah a gida أذن لها nazala sallallahu alaihi wasallam ya mata izini cewa ta riƙi mai kiran sallar a gida قال Da- ya- yace mai ruwayar وكانت دبرت غلاما وجارية ta kasance ta dabbara wani bawa nata namiji da wata baiwa ta ta mace ma'ana ta ce idan ta mutu su dinnan sun zamo ƴaƴa shine abin da ake kira tadbiri
فقام إليها بالليل sai ya tashi zuwa gare ta da daddare فجمعها بقطيفة لها ya rufe ta ya rufe fuskarta da wata katifa tata bai dan tunda ta ce in ta mutu ya zamo ɗa to shi Allah Allah yake ya zamo ta mutun ya zamo ɗa shi yasa maimakon ya saurara mutuwar ta zo mata ta Allah da Annabi sai ya gabara ya kashe ta ya rufe fuskarta ya danna yanda ba numfashi حتى ماتت har sai da ta mutu a wannan halin وذهب da shi da ita da shi da ɗaya baiwa suka tafi أصبح عمر sai idina Umar ya wayi gari فقام في الناس ya tsaya a cikin mutane قال ya ce man kana indahu min hadaini ilmu wanda yake da sani ina wa'annan mutum biyun suka yi amara ahuma kowa ya gansu ladibihima to ya zo min da su da ita baiwar mace da bawan namiji wanda ya yi wannan aika-aika.
amara Uhu.
rasuliba Da ya o- aka kawo su fa mara bihima sai da Umar ya umarni da su fasulu ba aka tsire su aka tsire su
kana awwalan uslubin fil madinati sun zamo su ne farkon wanda aka tsere a garin Madina sai suka zamo su ne farkon wanda aka tsere a garin Madina to لا أصل من عمار الحضرمي وحدثنا معمر بن الفضيل عن الوليد بن جميل عن أوه.
عمار بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث da wannan hadisin والأول أتم ruwaya ta farko ta fi cika قال yace وكان رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta a gidanta yakan je har gida ya ziyarce ta ita ummu waraqatu binna
وجعل لها مؤذنا يؤذن لها ya sanya mata mai kiran sallah da zai ringa kiran sallah gare ta
فأمرها أن تقوم أهل أهل دارها ya umarce ta ta ringa yin limanci ga mutanen gidanta.
على عبد الرحمن Abdurrahman ya ce, أنا رأيت مؤذنها شيخا Na ga mai mata kiran sallar wani tsoho ne babba ya tsufa kwarai. Wannan kenan yake nuna ashe mace ta iya limanci. A an samu saɓani da yawa tsakanin malamai a game da hukuncin limancin mace. da yawa dai daga malamai sun ce wannan mace ta limanci sai dai a sallah ta nafila kuma kamar yadda ana aka ce ahla baiti ha mata ne kenan da yara da bayi su ne take wa limanci ba maza ba a shi yasa wajen shafi'awa da mafi yawan malamai su tafaka cewa eh mace ta iya limanci amma da fa- da sharuɗa biyu sharaɗi na farko ya zamo a sallah ta nafila ba sallah ta farilla ba sharaɗi na biyu ya zamo wanda za ta yi wa limancin mata ne ko yara ƙanana amma ba daidai ba ne mace ta yi limanci a sallah ta farilla ko da ga mata hakanan ba daidai ba ne mace ta yi limanci ga wanda suke ah, maza ko da a sallah ta nafila ko da a sallah na- ta nafila wajen malikawa ko suka ce gaba ɗaya mace ba ta da hurumin yin limanci suna da nasu dalilan ɗaya daga cikin dalilan shine ga sayyida aisha tana cikin manyan makaranta ƙur'ani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da bayansa haka kuma in dai wajen ilimi ne a mace a mata samun mai ilimi kamar ta ai a iya cewa ma babu yanda sai da Yusuf da Fani yake faɗa a alamul alimati fin nasi anha qadrawa shatara dininal ulama'u amma tare da haka ba a sallah ta asham ba ita bace take wa mutanen gidanta limanci wani ta sa yake musu limanci har ita take bi har ita ta bi ashe da a ce mace tana limanci da daidai ne mace ta limanci me zai hana sai da Aisha ta ringa yin limanci din da duk abin da ake bukata ga liman ita dai tana da shi in karatun Qur'ani ne makaranciyar Qur'ani ce in ilimi ne mai ilimin ce wa ya fi ta sanin ma sufofi ko halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san da yake gida Eh, in ya fito waje ne to wannan ita tana gida amma dai yana gida ai kusan ta fi kowa sanin halaye da sufofi da tsare-tsare na manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan
باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون babu hukuncin wanda ya wa mutane limanci alhali ba sa son ya yi musu limanci ba sa son sa amma haka yake musu limanci me hukuncin wannan
الأنبي وحدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد العاص بن بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا- كان يقول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da cewa لا تصلى Mutum uku.
كلكم صلاة Allah baya karɓar sallar su mutum uku Allah baya karɓar sallar su من تقدم قوما وهم له كارهون na farko wanda ya wuce yace zai wa mutane limanci alhali su dinnan ba sa son sa رجل أتى الصلاة جدارا na biyu wanda ya je wa sallah a koyaushe ya zama baya zuwa sai wakaci ya huce والجدار أن يأتيها بعد أن تفوته ba sal dubaru shine wanda zai ringa sallah bayan wakaci ya huce
رجل يتبدل محررة a sai kuma mutumin da ya mai da bawan da ya yanta ya sake mai da shi bawa ita ba da muharrarahu ya mai da wanda ya yanta bawa نعم باب إمامة البر والفاجر malamai suka ce ba daidai ba ne mutumin da aka ce ba a sai ya limanci ya ce sai ya yi limanci sai fa in ya zamo abin da ya sa ake ƙin nasa don yana tsayawa ne da lamari na Allah son zuciya ne ya sa ake ƙin nasa amma in ya zamo a'a akan daidai ne ake eh, wato ake akan daidai ne ba a san nasa yana abin da ba daidai ba ya zama wannan yasa ba a san ya limanci to wannan in yace sai yayi limancin laifin sa yayi girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala to
باب إمامة البر والفاجر babu cewa ba daidai bane musulmi su bar sallah gaba daya dan cewa wai an sa liman wanda yake mabannaci a'a ko da mabannaci ne to a bi shi sallah a ka a ce za a ware a ƙera sallah tare da shi ko yaushe ana son musulmi su ringa bayyana kansu musamman ga wanda ba musulmi ba cewa suna dewa kansu a haɗe yake don ya zamo da an samu masoka a liman sai kowa ya dare ya kama gabansa yaushe irin wannan kwarjinin zai bayyana musamman ga wanda ba musulmi ba shine babu limancin wanda yake madagarci da wanda yake ba mabannaci Islam bin Salih, Islam bin Wazi, Islam Muawiya bin Salih, an al-Ala bin al-Haris, amma kawulin an Abi Hurairah ta Abu Hurairah ya ce ala Rasulullahi sallallahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi wasallam.
sallah wadda take farilla wajiba ce mutum ya ringa yin ta a cikin li- jama'a خلف كل مسلم برا bayan dukkan wanda yake musulmi in dai wanda zai limanci musulmi ne to a bi shi daidai managarci ne ko mabannaci وإن عمل كبائر ko da a ce yana aikata manyan zunubai to a bi shi dai ko ba komai a nuna ƙarfin musulunci yawan musulmi
باب إمامة الأعمى babu limancin wanda yake makaho
نعم عمر بن عبد الرحمن الأنبري أبو عبد الله حسن بن مادي عن إبراهيم القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama استخلف ابن أم مكتوم ya nada ablan ummi maktumin أم الناس da ringa mutane limanci وهو أعمى alhali shi dinnan makaho ne
باب إمامة الزائر babu wanda ya ziyarci mutane a ce yi musu limanci
نعم اسم بن إبراهيم نعم بن مدينة اسمي أبو عطية ومن لا قال Mm. yace wani bararre ne namu yace قال مالك بن هويرس Malik ibn Huwairis sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zo mana gurin da muke haduwa mai sallah.
فأقيمت الصلاة Aka yi kama sallah wata ran yana nan إنا له muka ce da shi قدام ku ce gaba صليه kai mana sallah.
فقال لنا Sai Malik ibn Huwairis ya ce da mu قد ورجلا منكم ku gabatar da wani mutum daga cikin ku ya muku sallah.
أحدثكم لم لا Usalli يقوم zan faɗa muku dalilin da yasa ba zan huce in muku sallah ba.
ميت رسول الله صلى الله عليه Abin da yasa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa أن زار قوما wanda ya ziyarci mutane لا أمهم kai ya ce shi zai musu limanci ولأمهم رجل منهم wani a cikinsu ya musu limanci
باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم babu liman ya tsaya gurin da yake ya fi ɗaukaka daga inda sauran mamumansa suke أثناء أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي والمعنى ma'anar tasu ta dace amma lafazin da ɗan bambanci ƙala su biyun suka ce haddasana تعالى مم.
أمش عن إبراهيم عن حمامي أنه ذي فتح أما الناس في المدائن a huzai fato bil yaman yawan mutane limanci a mada'in wato ƙasar farisa akan wani tudu kan wani dakali وأخذ أبو مسعود بقميصه sai abu mas'ud al-ansari ya kama rigar huzaifatu فجبره ya finciko shi ya dawo da shi ƙasa لما فرغ من صلاته yayin da ya gama daga sallah قال sai yace abu abu mas'ud al-ansari yace da huzaifatu لم تعلم أنهم كانوا ينحون عن ذلك baka san cewa suna hani daga a ce liman ya hau tudu ba wakacin da mamumansa suke a ƙasa قال بلى yace eh na sani kan zakartu daman cewa ne amma na tuna da ka jawo ni da ta- da ka jawo ni sai na gane eh ashe daman kuskure ne
أثناء أحمد بن إبراهيم أثناء حجاج بن جريج أخبرني أبو خالد عن أبي بن سعد الأنصاري إن رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بن yana tare da Ammar ibn Yasir a Mada'in أقيمت الصلاة aka yi kama sallah فتقدم عمار Ammar ya wuce gaba وقام على دكان ya tsaya akan wani dakali dan yawa mutane sallah الناس أقل منه alhali sauran mutane suna ƙasa da shi فتقدم حذيفة Huzaifatu ya wuce gaba وأخذ على ya يديه kama hannayensa فاتبعه عمار Ammaru da aka kama hannunsa sai ya biyo فأنزل har حذيفة sai da Huzza ya fito ya sauko da shi daga kan daga- dakalin فلما فرغ عمار yayin da Amaru ya gaba daga sallarsa قال حذيفة a huzaifatu ya ce da shi alam tasma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ashe baka ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana cewa za amara rajulu qawma idan mutum zai wa mutane limanci la yaqum fi kai ya ce zai tsaya a wurin da yake ya fi ɗaukaka daga inda suke tsaya auna wa zalik ko ya faɗi kamar haka ala amarun amma bai ce eh ai na tuna bizalika ittaba wannan ne yasa kaga na biyo ka da ka kama hannuna
babu imamatu man sallami qawmi wa kas sallati kas salat babu me hukuncin limancin wani ya zo wa mutane limanci alhali shi yayi wa- ya riga yayi wannan sallar a baya
asna ubaydullah bin umar bin maisarata asna ya bin sa'id an muhammad bin atlana ubaydullah bin muslimin an jabir bin abdullah anna mu'adh bin jabal kana mu'azam da jabalin ya kasance yana sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallar isha thumma yati qawmu sannan kuma ya dawo gida unguwarsu wa yusalli bihim tilka salat ya sake musu sallar nan ta isha ya musu limanci a sallar isha wajen malikawa dai wanda ya yi sallah da nibe ya yi sallah ta farilla to a baya sake wannan sallar a cikin jama'a in dai da niyyar wannan sallah ne yanda mai motarsa da yake faɗa wala ta tafaralu jama'a ba ta fifita juna yanda za a ce za ka iya sallah bayan wannan jama'ar ka zo ka sake bayan wannan jama'a sai dai a yi sallar nafila kuma ba dama yi musulmanci shi yasa kamar wannan wasu daga cikin su suka yi tawili da cewa shi abin da yake faruwa shi mu'azu sallar da yake daga tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana ni ne da niyyar yayi nafila ya bi manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farilla shi ko yana nafila wanda a malikawa haka daidai ne ya yo mai sallar nafila ya koyi da mai sallar farilla akasin haka ne suka ce ba daidai ba sai ya zo gida sannan kuma ya wa mutanensa sallah wadda ita ce ta farillarsa ita ce ta farillarsu amma sauran malamai suka ce a'a ba bukata ga wannan tawili mu'azim da jabalin yana sallah farillarsa da tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in ya dawo ya sake maimaitawa ga jama'arsa to kowa dai ya kawo nasa dalilan anan to asna musaddarun haddathana sufyan an abu bin dinar sami'a jabir bin abdullah yaqulu mm, ya jabir bin abdullahi yana cewa anna mu'adhan kana hakika mu'azu ya kasance yana yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama thumma yarju'u sannan ya koma gida ya ummu qawmu ya wa mutanensa limanci
babu imam sallimin babu hukuncin liman ya sallah daga zaune
حدثنا عن ابي عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau doki فسوي عنه sai Allah ya kaddara ya faɗo daga kan dokin فدهش شقه الايمن sai ya zamo an masa miki an masa rauni a bangaren jikinsa na dama فصلى صلاه من الصلاه wannan ne yasa ya sallah wata sallah daga sallolin da suke na farilla وهو قائد alhali shi yana sallar daga zaune صلينا وراءه قعودا mu ma sai muka yi sallar bayansa gaba ɗaya muka zauna ba wanda ya miƙe a cikinmu
فلما انصرف yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama قال sai ya ce da mu اعود الى المولد ثم dahir dai an sanya liman ne dan ai koyi da shi wanda wannan maganar ta sa malikawa sun fahimci hukunce-hukunce da yawa Ah, shi ya sa kenan a wajensu ba daidai ba ne mai sallar azahar ya ce zai koyi da mai sallar la'asar ko akasin haka tunda in tafiya ta bambanta abi eh, ba wanda zai yi arewa ya bu wanda zai kudu ko ya bu wanda zai yamma dole sai ya zamo an a- an samu ɗayanta a ainihin inda aka dosa to فاذا صلى قائما shi yasa idan liman zai sallah a tsaye صلوا قياما to kuma ku yi sallah daga tsaye واذا ركع فركعوا idan liman ya yi ruku'u to yana yin ruku'u kuma ku yi ruku'u fa tana zuwa dan tartibi da taqibi
واذا رفع فرفعوا idan ya daga daga ruku'un to kuma nan take ku daga daga ruku'u واذا قال سمع الله لمن حمده idan liman yace sami Allahu liman hamidahu قل ربنا ولك ku ce rabbana walakal hamdu وإذا صلى جالسا idan ah, daga nan su ne malaka suka wanci cewa faɗin rabana wa lakal hamdu ba aikin liman ba ne نعم liman ya tsaya iyaka faɗin sami Allahu liman hamidahu amma akwai hadisai daban-daban da suka zo da suka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ali ai sanda ya koyi mutane sallah ina cewa sami Allahu liman hamidahu kuma ya ƙara da cewa rabbana walakal hamd akwai wasu daga malaman kamar imami suyudi da shi ya tafi akan cewa faɗin sami Allahu liman hamidahu ma ba wai ya keɓanta da liman ba ai mamu ma zai faɗa shi imam suyudi musamman har risala ya rubuta akan cewa mamu ma ana nema daga gare shi ya ce sami Allahu liman hamidahu to wai za salla jalisan idan liman ya salla a zaune fasallu julusan kuma ku salla a zaune gaba ɗaya ko da kuna da ikon tsayuwa malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan hadisin musamman dangane da nan ƙarshen mansuhi ne saboda abin da ya faru a ƙarshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama sanda ya salla daga zaune amma sai na abubakar yana bin sai yana sallah daga tsaye mutane kuma suna koyi da sallah abubakar su ma suna yi daga tsaye ashe kenan wanda yake da ikon tsayuwa sai ya sallah daga tsaye ko da limaminsa a zaune zai sallah kuma su malikawa bisa tsarin su suka ce ai ba daidai ba ne ma wato ai koyi da wanda yake ya gajiya daga rukuni cewa sahabbai sun koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali shi bai da halin tsayuwa bai da damar tsayuwa ai wannan da matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran mutane wake da wannan matsayi yasa in za a bi liman ya zama wanda yake da iko zuwa da dukkan rukunai na sallah zai tsaya zai ruku'u zai sujada zai iya zama ba daidai bane ai koyi da limamin da zai kasa wani abu daga rukunan sallah sai fa idan ya zamo dukkaninsu da limamin da mamuman sun tarayya a cikin kasawa kamar dukkaninsu ba sa iya ba ba wanda yake iya tsayuwa shi limamin bai da ikon tsayuwa mamuman ma gaba daya ba wani a cikin su da yake da ikon tsayuwa to a sannan sa iya sallah jami eh sa iya sallar jami to حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير وكيع عن الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر قال جابر بن عبد الله yace ركب رسول الله صلى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau doki a Madina فسرعه sai dokin ya ka da shi akan wani kututturen dabino كم فسر قدمه sai kafarsa ta samu ciwo فاتيناه نعود muka je masa da mu gaishe shi wajen nawa fi mashurbatin li'ani muka same shi a wata rumfa ta sayyida Aisha yusabbihu jami'a yana yin nafila daga zaune ala yace fa kunna khalafahu mu ma muka tsaya bayan sa fa sakata anna wato ya zama muna bin sa a wannan nafila Wada manzo Allah ya shiru bai ce mana komai ba
kuma ataina maratan ukhra na uduhu sannan muka je masa wata marra don mu gaishe shi fasalil maktubata a dare sannan muka samu yana sallah ta farilla amma daga zaune fa kunna khalafahu mu ma sai muka tsaya bayansa mu muna sallah daga tsaye fa ashara ilaina manzo Allah ya nuna mana cewa a'a ba a tsaye za ku yi ba ku zauna fa qa'adna muka zauna ala yace lamma qad salati yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar ala sai yace da mu ya sallal imam jalisan idan limamin ku ya sallah a zaune to ku ba ku yi sallah a zaune wa za sallal imam qala idan limamin ku ya sallah a tsaye to ku ba ku yi sallah a tsaye la tafalu kama yaf'alu alul faris kan ku aikata kamar yadda mutanen Faris suke aikatawa da manyan su
حدثنا سليمان بن عمرو بن عمرو ya ce shi liman yana daga zaune babba yana daga zaune jama'a suna tsaye to haddasa Sulaiman ibn Harbin wa Sulaiman Ibrahim al-ma'ana ma'anar ruwa ta ta dace ko da yake akwai dan bambanci a lafazi أبو حيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال Abu Huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما جعل الإمام dahiri an sanya liman ne don ai koyi da shi فإذا كبر idan liman ya kabbara to kuma ku yi kabbara فلا تكبروا حتى amma kan ku yadda ku ce za ku yi kabbara sai liman ya yi kabbara وإذا رجع idan liman ya yi ruku'u to kuma ku yi ruku'u فلا تركعوا حتى kan ku yadda ku ce za ku yi ruku'u sai limamin ku yayi ruku'u وإذا قال سمع idan liman ce sami Allahu liman hamidahu قولوا الله to ku kuce Allahu rabbana lakal hamdu قال مسلم muslim ya faɗa a tasarwa rabbana wa lakal hamdu akwai wasu daga malamai da suke cewa ba ruwaya ɗaya da ta inganta da haɗa Allahumma da kuma wawo. Cewa ruwayoyin ko dai rabbana wa lakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana lakal hamdu amma ba ruwaya da ta zo da cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu amma wannan ruwaya ta shi muslim ta nuna kenan ba to ba fa muslim mai jami'u sai muslim Ibrahima malamin Buhari نعم eh malamin Buhari wanda shi Buhari ana cewa yana da malami Muslim yana da almajiri Muslim yana da malami Muslim to shi Muslim din malamin Buhari shine a tasa ruwayar ai ya ƙara wa lakal hamdu kuma da alama kenan da Allahumma Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi yasa abinda wancan suke faɗa kamar ba tabbatacce bane to wai za sajada idan yayi sujada ku yi sujada kuma nan take kan ku ce za ku yi sujada hatta ya suda sai limamin ku yayi sujada وإذا صلى قائما Idan limamin ku yi sallah a tsaye, صلوا قياما to kowa ku yi sallah daga tsaye.
وإذا صلى قائدا Idan limamin ku yi sallah daga zaune, صلوا قعودا to kowa ku yi sallah daga zaune gaba ɗayan ku.
قال أبو داود Abu Dawud ya ce, ربنا لك الحمد Allahumma rabbana lakal hamdu أمني وأرى أجنا haka sashen jama'a mu ya fahimtar da ni cewa haka aka ruwaito daga Sulaimana. Ba wawun kenan.
نعم حدثنا محمد بن آدم المسيسي أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه Daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, إنما جئل الإمام an sanya ليؤتم liman ne dan ai koyi da shi.
بهذا Da الخبر wannan hadisin yanda ya gabata a baya.
زاد A wannan ruwaya da ya kare وإذا قرأ فانصت wakacin da liman yake karatu lalle ne ku yi shiru Wa- wanda wannan ah, ma duk malamai sun gama akan haka illa wajen shafi'awa suka ce idan ma mu fatiha za ta tsere masa to wajibi ne karatu ko sanda limamin yake karatu ne amma idan fatiha ba za ta tsere masa bai saboda liman yana shiru gaba cewa in ya kai fatiha aka yi amin yana shiru kafin ya fara sura yanda daman haka ake so haka ya zo a sufar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu sai ya karanta fatiha a sannan tunda su a wajen su ba wani mai sallah da zai sallah bai karanta fatiha ba a ce sallarsa ta inganta ko liman ne ko mamu ko mai sallah shi kadai amma wajen malikawa su sun aiki da zahirin wannan ruwaya cewa matuƙar liman ba zai ba zai shiru ba to karatu ba gaba ɗaya ba a bukatarsa daga mamu sai dai idan ya zamo mamu baya jin baya jin karatun liman amma in dai zai ji karatun liman to ba daidai ba ne liman yana karatu yana jin karatun liman shi kuma a ce yana wani karatun a wajibi ne ya saurari karatun liman din to
قال أبو داود abu dawud ya ce هذه زيادته wannan ƙarin وإذا قرأ فانصتوا da idan liman yana karatu ko ku shiru ليس بمحفوظة a ba a ba kiyayewa ba ce shazza ce kenan tunda muqabilin mahfuzi shine shazi الوام عندنا من أبي خالد Abu Halid ne ya dimo ya kawo wannan سنلقى نبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت Mm, a sai da Aisha ta ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في nan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gida a ɗakin sa وهو جالس alhali yana zaune فصلى وراءه قوم قياما wasu suka yi sallah a bayansa a tsaye فأشار sai إليهم manzo Allah ya nuna musu cewa ku zauna فلما انصرفا yayin da ya sallama قال sai ya ce da su إنما جعل الإمام ai ليتم an sanya liman ne don ai koyi da shi فإذا ركع فركعوا idan liman ya ruku'u to kuma ku bi shi ku yi ruku'u وإذا رفع فركعوا idan ya daga daga ruku'un kuma ku daga وإذا صلى جالسا idan ya sallah a zaune to kuma ku yi sallah a zaune نعم أثناء قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى ma'anar hadisin tasu ya ya ya ɗaye ta amma lafazin da bambanci أن ليس حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال yace اشتكى النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam yayi rashin lafiya فصلينا وراءه muka yi sallah bayansa وهو قائد alhali yana zaune وأبو abubakar radiyallahu anhu sai na bakar Allah ya ƙara dagare shi yana kabbara yusmi anna don ya ji da mutane kabarbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa mi lafiya ba wani lada ne mai isar da kabarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yake bi da daga murya yanda duk mamuman da suke bayansa suna ji shi yasa ba a san rukun lada ne ba sai daga baya da mutane suka yi yawa to shi yasa asali kenan in dai lima mamumai za su yi miliyan liman ai ba sai an riki lada ne ba to thumma saqal hadisa ba irin yadda yanzu jama'a da yawa suka ɗauka ba abin mamaki har waɗanda suke za a ga kaman masu ilimi kuna ko uku ba za ku yi sallah ga liman ga su ga mamuman amma sai a ce wai dole sai an samu wanda yake ah, lada ne ko da sallar liman ya ce Allahu akbar sai wani Allahu akbar alhali duk ko uku ne kawai ko ko hudu ne kawai ko ko akalla dai bai huce sahu ɗaya ba bayan liman wanda kowa zai ji kabbarar liman shi yasa irin nan a ce ma wai za a samu wani wani ladani ba daidai bane abu ne wanda yake fararre ba haka aka fara ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya ne ake ganin wai sai an haka to To idan daman akwai wanda baya, ai an faɗa gaba ɗaya, in akwai wanda baya ji kabbalar liman, to a sannan ba laifi dan an samu wanda zai ɗaga dan a ce waɗanda ba sa jin kabbalar liman su ji, su san liman ya yi kabbar. To, حدثنا عبد بن عبد الله اخبرنا زيد بن بن حبابي عن محمد بن صالح حدثني حسين بن ولد سعد بن معاذ عن حسين بن هدير انه كان يقول ya kasance ne musulmanci قال ya ce, جاء رسول الله صلى الله Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya zo don ya duba shi, قال يا رسول الله faƙalu sabu suka ce, Ya Rasulallahi, ان امامنا مريض limamin namu fa bai da lafiya.
فقال Sai manzala ya ce, اذا صلى قائدا Idan limamin naku yana sallah a zaune, to ko ba ku yi sallah a zaune.
قال ابو داود Abu Dawud ya ce, قال حديث لفظ متصل wannan hadisin ba muttasili ba ne, ba akwai inkiɗa'i a cikin isnadinsa.
باب الرجلين يؤم احدهما صاحبه Babu mutum biyu da a cikinsu za su yi sallah gaba ɗaya, ɗaya zai wa li- ɗaya limanci, كيف يقومان ya ya dace su tsaya.
حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا عمار حدثنا ثابت عن انس قال Mm, Ya ce, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام حرام na manzala sallallahu Alaihi wasallam ya shiga wajen ummi harami, فاتوا بسمن وتمر suka kawo masa mai da dabino, فقال ردوا هذا في ya وعاء ce kuma da dabinan a jakarsa.
وهذا في سقائي wannan kuma ku mai da shi a tandinsa فاني صائم ni azumi nake ثم قام فصلى بنا ركعه sannan manzo Allah ya tashi mana sallah na raka'a bi nafila فقام ام سليم da ummu sulaiman da ummu haramin suka tsaya daga baya قال ثابت sabitu yace ولا اعلمه الا قال ban san ni ba sai ko Anas ya ce ya tsaye da ni daga dama da shi a kan shimfiɗa ɗaya da ni da shi muka tsaya tare matan ko suna bayan mu
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس يحدث عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امه وامرأة منهم in da Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Anas ibn Malik limanci tare da wata mace daga cikin su mutanen Madina فجعله عن يمينه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Anas daga dama da shi والمرأة خلف ذلك macen matar ko tana daga bayan su
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال Abdullahi ibn Abbas yace بت في بيت خالتي ميمونة.
na kwana a ɗakin halata ita ce maimuna قام رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da dare yana sallah zai sallah ya bude salka فتوضا yayi alwala ثم قال sannan ya mai ya daure salkar ثم قام الى الصلاه sannan ya tashi yana sallah وقمت Abdullahi ibn Abbas yace ni ma sai na tashi فتوضأت ne alwala irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ثم جئت sannan na zo فقمت أن na tsaya يسأل daga hagu da shi فأخذني sai ya بيدي kama ni da hannunsa na dama فأرى- فأدارني ya juyo da ni daga bayansa فأقامني ya tsaye da ni daga damansa فصليت da wato ya juyo da ni daga bayansa ya tsaye da ni a damansa ne sallah tare da shi
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة أولا القصة قال يتي اخذ براسي ya kama kaina ko ko da gashi makwarkwadar kaina فقامني ya tsaye da ni daga damansa
باب اذا كانوا صلاه babin idan mutum uku ne za su yi sallah يقومون ya yi dace a ce sun tsaya لقى النبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال Mm, Allah jaddata wa mulakata فملك kakarsa mulaika على رسول الله ta gaishe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani abinci da ta yi أنا أرجو أكل manzo Allah ya ci inhu daga wannan abincin ثم قال sannan manzo Allah ya ce قوموا bali usalli lakum ku tashi in muku sallah قال أنس Anas ya ce قمت إلى حسير لنا قد na tashi zuwa wani tabarman mu da yake ta yi baƙi kirin من طول ما لبث saboda an dade ana zama a kai أنا ذات بماء na yayyafa ruwa a kai قام عليه رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa وأنا واليتيم da ni da maraya muka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والعجوز من ita ورائنا tsohuwar kaka Anas kenan tana daga baya صلى ركعتين yayi mana sallah raka'a biyu من صرف sannan ya koma gida
نا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمرو بن فضيل عن هارون بن أن- عن أنزة عن كرتا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال yace استأذن القمة والأسود على عبد الله alqamatu da aswadu sun nemi izini wajen Abdullah ibn Mas'ud وقد كنا أعلنا القعود على بابه mun dade muna sauraron ai mana izini a kofarsa وخرجت الجارية sai yarinyarsa kuyangarsa ta fito فاستأذن لهما ta shiga ta nema musu izinin cewa sun ce suna so su gan shi فأذن لهما shi Abdullah ibn Mas'ud kasar nan akwai abin da yake shi yasa bai bari wa'annan bakin sun shiga ba gashi sun dade suna jiransa amma saboda da akwai abin da yake to sai daga baya su wa'annan guda biyun wanda suke nasa ne kware sukan matsa cewa akwai fa dalilin da yasa suke son su gan shi shine sai wannan yarinya ta fito ta je ta faɗa masa ya ce to su shigo
ثم قام sannan ya tashi فصلى بيني وبينهم ya yi sallah tsakanina da shi ɗayan wanda muke tare ثم قال wato shi a tsakanin aswadu ɗin da alkamatu shi mai faɗar maganar aswadu ne نعم Yan wato ya ya tsaya a tsakiyarsu نعم ba wai a gaba ba
ثم قال sannan abdullahi mas'ud ya ce هكذا رأيت رسول الله haka na gama za Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yanda yake kenan a masabar wasu malamai cewa idan mutum uku ne za su yi sallah ai ba sai liman ya wuce gaba ba abin da yake akwai liman ya tsaya a tsakiya mamuman su tsaya a gefensa biyu ɗaya daga dama ɗaya daga hagu ai sallar haka haka yake a masabar a fahimtar wasu malaman da yawa yanda wannan hadisin yake nunawa to alhamdulillah sai mu tashi babul imam yan harifu ba'da taslim Mr.